أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقدر والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد زام تاشي gashi da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahadus sunna wal jamaa wanda ke mulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu takwas ga wata na Ramadan hijira shekarar 1443 wanda ya dace da tara ga watan hudu 2022 a darasi da ya gabata mun zo ƙarshen suratul zuma kenan insha Allah yau za mu tashi farkon suratul gafir insha Allah suratul gafir za mu tashi insha Allah kayan nan akwai tambayoyi wanda dai wanda na riƙe ran da ka rubuta mu a takaice akwai wanda nake rike dai dan magana da menene ake tawassuli da menene ake tawassuli ma'ana a yake ni an ce tawassili wanda yake masharu wanda aka shara'anta hanya da ake bi a neman allah dalilin aiki kaza ko dalilin abu kaza allah biya maka bukata daga cikin tawassili masharu wanda aka shara'anta a nemi biyan bukata a wajen allah subhanahu wa ta'ala akwai sunayen Allah da siffofin Allah da ayyuka da Allah ya ɗora maka ka yi wani aiki na ibada ka yi tawassuli a wajen Allah su ba wa ta'ala ya biya maka wata bukata shi ne tawassuli kuma a shara'anta shi ta wani abdulman mutum sunayen Allah siffofin Allah da wani aiki da Allah ya ɗora daga cikin ya tambaya kan maganar ingancin magana ta rubutu sha wa matsalar rubutu ba matsala ba ce ba ta ingancin ruwaya daga annabtar da zaɓi sarari akan samu wasu masu gani suna suka ba da fatawa da rubuta wani abu da wani asar abinda ake magana babu wata ruwaya tabbatatta daga manzon da allah ya yi wadda ta kawo matsalar rubutawa a sha to ganin wani aiki ne wasu na yi an samu wasu nima to amma abin da ake magana ba dogara ba ce madogara ba ce wani ya yi da kun ba ne mun san wannan hanya ta rubutu irin abin da yake kawo bayan ta hanya ta surkulle idan ka ce yau rubutu ya halitta ba rubutu da ke ne ba abin da ake ta hanyar rubutu kowa sun ji abin da ake na surkulle da rubutu ake kuma malamai magabata a ciki akwai majalisar kanta masu ganin sabbin shari'a ana haramta abu don abin da zai kai nacin haramu da haka mai neman hanya lafiyayya ya wata su fi da Allah na hanyar addu'a da sunayen Allah da ayyuka da Allah ya dora maka kauce ma rubutawa shago na ratayawa don hanyoyi da yawan hanyar Allah shi da mu sai na magana mace wadda aka ce ta ciyar ta wani fatawa da aka bayani na mace wadda take da ciki ta kasa azumi ko shayarwa tana tsoron ɗanta to wannan ciyarwar waye da zai ita za ta yi a dukiyarta ko a ta mijinta shi ne cikin cikin nawa ne kuma ita da wadda ce da ita kuma shi ne ce suna ba sai insha Allah za mu tilmin zai cire mu muna farkon suratul ghafir insha Allah bismillah ar-rahman bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم bayan dai waɗannan harafa guda biyu wanda Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sanin hakikanin fasara waɗannan harafa da ake bude surorin suna alkurani bayani kan cewa tanzilul kitab sabkar da wannan littafi da muke kan shi mana alkurani ya sabko min Allah al-aziz al-alim daga Allah kuma Allah mabuwayi kuma masani shi ne ya sabkar da wannan littafi na alkurani kinan ba wani ba wannan a nan mun ji wasu sufofi na Allah na al'aziz al'alim izza da ilimi wa'innan sunaye ne kuma siffa ce ta Allah ire-iren wannan ana kiran Allah da su ko aika wasu yi a wajen Allah da irin wannan sunaye ko sufofi na Allah ghafirin zan shi dai Allah shi ne mai gafarta zunubai wa ƙabilin tau kuma wanda ke amsa tuba ‘yan wa'anan Allah subhanahu wa ta'ala bayan sunan shi na buwaya da ilimi ya tabbatar ma bayi shi wani gafara ne nan an wa akwai jan hankali ga bayi a nemi gafara ta Allah a tuba zuwa ga Allah wanda shi ne rahama ta Allah ga bayi muna da labari kamar da sauran addinai suke da labari Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine wa iblis tsinuwa har tashin kiyama wanda ba a nema ya komo da ya gafara an kare da shi inda Allah ya so bayan shi muke yana ya kawo doka duk wanda ya taka dokar Allah guda an kare kun sai wuta kun ba mai cewa Allah dami haka ya so yi to amma rama shi gare mu irin wannan lazim mu gode ma Allah subhanahu wataala ta wannan rahama da ya mana mu laifi mu tuba kuma ya samu mana kuma ya samu gida aljanna shi ne a ghafir zam ɗan wa illa idan an ce tuba kenan mai laifi iya neman alhufura neman a rihe maka laifi da kai kayan laifi an rubuta a cikin takardunka yanzu ana neman gafara laifin nan da kai allah ya rihe shi ka kama ka da shi ko gobe kiyama halmai na cewa misali an rubuta kayan aiki ga laifi ƙasa ta shaida gaba ta shaida kuma a rubuta Allah subhanahu wataala idan ya yi amshi tubar bawa ya zafarta ma bawa ƙasar za ta mance gaba ta mance ba mu kashi da gobe ya maka wannan aiki shi ne ake fatar neman gafara ta Allah dan uwa idan mun ce gafara daga cikin sharaɗin samun gafara ta Allah ta tuba akwai sharaɗa guda uku ko zuwa sharaɗin farko a ce wannan laifi da kai kayi nadama kayi nadama wannan laifin ka taba ma Allah kayi nadama dama ba kai ba dole sai ka nadama annadama tauba bayan nadama kuma kayi niyya daga yau har abada wannan laifin da ka saba ma Allah kai shi har abada ba na tsare shi ka dauki niyya a ciki ba ka tsara da wannan kuma idan kana ciki kaka ce to zan yi na yau ko zan yi da yau gobe in tuba kai tsaye ka wasa kai tsaye ka wasa wannan laifi wannan shi ne sharuɗa guda guda tuba ka yi nadama da niyyar ba ka koma ba har abada da kuma barin laifin kai na hudu idan akwai haƙƙin bayi na kuɗi na mutunci na menene ka nema siyayi maka wannan shi ne sharuɗa tuba illa wannan kuma shi ma yana lokaci Allah subhanahu wataala ya mu labarin cewa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ko tuba a wajen Allah da sunan tuba ga waɗanda suke aikata mugun laifi a cikin jahilci nan jahilci ko ka gani jahilci saba ma Allah rishin sanin Allah jahiltar Allah ke sa ba ka amma Allah ba dan ba wai baka sani bane ba an ga dibi annabi Yusuf alaihi salam da yake roƙon Allah subhanahu wataala na raba sifa an kai hun lan tasfa lan tasfa an kai hun asubi ba kullum jahilin ko Allah ka sarrafa ni ka kauda mun tsar mata an baka kauda mun san sharin su ba a su bai da hin wa kunna da jahili ce zan karkata zan mutu cikin jahili ai san su jahili ai san su haramu ce amma da tare da jahili ma'ana nan jahili da ai da sai ko ba ka kai ne kai jahili da Allah ta hana ma'ana rashin sani ko mantawa da hukumar Allah ta sa kai wani laifi kenan wanda ya aikin laifi ya yi mummunan aiki kuma ya tuko min kare a nan kusa kenan ta hita bacci dan ci Allah ta wadata ta wadata da amalin su da zai amalin sayyad hatta ta hada atul mut dan in tun bila da ko Allah ce ba tuwa bace ba don za ta aikata mugun aiki sai sun zo gama mutuwa rayya nan za ta sun tuba ko ta baci kenan kai tsaye ka tuba tun kana da damar tuba ka tuba shine tuba kenan idan mutum ya tuba a lokacin tuba ba za ta maka laifin ba ko a ce baka zo mutuwa ba ko ma kai nadama ka bari insha Allah Allah gafara zambi ne wannan shine magana cewa Allah mai gafara ne na zunubai kuma mai atuba ne ɗan wa mai albamin ta at-tawbah istighfar al-istighfar neman laihin da kai a gafarta maka duk da tuba ta kunshi ba har tuba at-tawbah ar-ruju' ne ma'ana Allah ya yi hudud ya yi dokoki ya ma iyaka ga zina shan giya ƙariya liwadda abin da Allah ga suna amma iya ga taka ƙetara sai shi ɗan girin jaye ka sai ka ƙetara doka ta Allah kai shi ka afkawa abin da Allah ce kakin yanzu ka shiga cikin mushin Allah a tauba a ruju ka komo daga wannan giya ka daga tsallaka ka dawo inda aka ce ka tsaya shi ne a tauba kenan ka dawo inda Allah ke so ka bar wancan abin da ka tsada da bata Allah a lokacin nan zaka yi gafara ta in wance ba tuba bace ba ta fara bace ba akwai wanda suke yaudar kansu shine zina bin yan mata gari shine modi amma yana kullum da aka so da aka so aka so an ce ita ma aka fara suna da ma aka fara ita ma aka fara ya kuka zigi akwai ɗin zai Allah kana lanyi kuma na zubar layi a ba gaskiya ba ne ba abinda hakika na sau nema kake abinda kai kana dama aka yayi maka wanda kai ma kana dama kai abinda kai kaka ci gaba da barna kuma kace ai tunda ni a tsari dan na bi gari ma tunda dai na a tsari a ba wani kuskure ne a tuba a fata an wata ko an ga gafara ta Allah Allah shi da mu sai dai cewa akwai masu cewa ya tuba daya tuba biyu haƙuƙu ne ba sai tuba uku ne mai wani magana ta tambaye shi a ina aka kawo tuba ba inda aka kawo tuba ba shara tuba ba ta da iyaka a ruwa da ingantatta na sarar sama ya bayani ba wa inda zai da iya tuba yan wani ne ne yadda da shi ɗan ya rinjaye ka ba ka taɓa yi ba ka kuka hawa da shi ɗan yana da dama ya sake rinjaye ka bayan ka tuba abin da ake fata tubar da kai da gaske kai shi Allah sani an har da gaskiyar kai ka yi nadama ka wasa don shirin yaron jaye ka kaka ci a yaron ko maka tubar ne abin da ake fata ajalin ka yau kana tubar da wani Allah amma tubar ba ta biya karkashin wannan ibn kasir ya kawo asar na umar bin khattab wanda wannan yana karantar da mu da cewa babu wani bawa da zai ce shi ya ƙarin jini wani musan dai da iblis ya ma baban ma'adam ta haka yawa a cikin rayuwa wani a cikin tahiya shi ɗan yarin jaye shi ya haɗa mu kullum kamar ta shi mai da shi ƙuran ƙare a ji a ta yi da shi wani ya bar hanya a a yi ƙoƙarin mai shi ba ki iya wani wannan asarkin wani cikin magabata umar bin khattab mutum ne sananne wajen bala'in yaƙi mayaƙi ne umar ya gaba ganin shi to ina wani gida iya ga ce wallahi amiru wani ne wallahi shan giya ko da tuka shi giya kullum ya zama ɗan giya ya ma bar kowa kullum shashen giya kullum yake umar bin khattab kai tsaye ya kira mai rubutu ce rubuta mini ya ce ka rubuta ɗaukatu min umar bin khattab ila fulani bin fulani سلام عليك فإني أعمد إليك الله الذي فإني أعمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير نعم ومن تربطها هكا نعم yace ku kuma ud'u Allah li akhikum an yaqbala wa tubil ku roƙa min ku roƙa da ku addu'a roƙa min Allah Allah sa wani ya komo ku roƙa addu'a Allah mai rashka hanna ya komo cikin layi nan ya takarda ya ta mishi kuma yau mace sauran abokan tayya a wawan addu'a a cikin addu'a Allah min mishi aka kai wannan takarda ya diba takarda ya karanta sai ki maimaita wannan aya ghafirul dhanbi wa qabilut tawb shadidul iqab dhit tawl la ilaha illa hu ilayhi al-masir sai maimaita ya koma ya ce kar hazzarani uqubata wa wa'adani an yaghfira li Allah ya ce Allah kenan ya ƙorta da kan ƙubar shi kuma amma ya mun alƙawarin tuba sai maimaita iya maimaitawa wani bawan Allah sai hushi da kuka ƙarshe bayan karanta wannan takarda kurin Allah sa ya tuba ya wasa laifin da yake da ya komo shiga layi al'umar ke ce musu haka za su na'u idan ra'aytum akhakum zalla zallatan fasaddu in haka ya kamata in kuma dan uwanku ya bar hanya haka kamata a mishi a nemi jin hankali shi a mai addu'a Allah mai dushi kan ku zama mutum masu taimakon shi a kan ɗanwar shi ke ya gama yawa ta yi shi ya lalace ku taimaka mashi a kan ɗanwar har ku barcin su ke wani uwa mai ne a cikin umar takardar da ya kurin ya ji hankali shi ne bayan ya mai wani ɗan wani da kullum ka tsara ina gaya maka ga maganar Allah ina godiya ga Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi ne gafirin zam mai gabar da zunubai ƙabilin tau ƙabilin tau mai amsar tuba shadidi da ƙaru kuma Allah mai tsananin hukuma ne zittawar Allah mai fadala ne la'ila illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi ilaihi masir kuma kuma tana fara gaba ɗaya na menene in wani a takaice jan hankali ga idan mutum cikin tahiya ya bar hanya kamar ce shi kenan kun ayi da shi a yi ƙoƙarin mai rushe ba ci iyawa da nasiha da addu'a kuma yan uwa allah subhanahu wata'ala da yake magana masu tsoron allah masu takawa ta fi saba allah ai ya bayani wanda zai dafa da kuma shi wadda ma'a musu zakarun da ta sakamar da zunubi mai ka zai zunubi ne da to da masu tsoron ma faɗi wani alamu allah ya magana masu tsoron allah ita su ne wanda idan suka aikata alfasha da suka yi laifi ko suka da ce me babban bambancin mai takawa da fasiki su waɗannan tsoron su ruwa na ba a duniya ne shi wanda yake mai tsoron Allah zai yi laifi amma bai ci gaba zai komo kenan ba a ce mai tsoron Allah bai ne duk aqidarka duk sunnanka kai ba alaman Allah bane ba kana ibar hanya wata shi irin da yaka irin da yake jawo suka haika dan uwa wannan da yawa kasar matsala ce wani ahlus sunna guda ya kaza da ga ahlus sunna to sunna wali ne ta wali ne kuta ka annabi Allah ne ta sama a wannan sunan sam ya kuskure yayi ba kuskure ya ce ka ahlus sunna kaza kuta ka annabi sunna annabi Allah ne ahlus sunna sunna aqida ce ta sunna ta bin kitabu sunna ahlus sunna yana yi ne ina yi bar hanya amai da siha ya koma ga Allah annabi yana raye mun ga kisa ta gamidiya ta mali cikin zaɓe suke kuma da kowa ya san da kakan daban kasa akwai imanin tare su amma duk imanin su shi ne irin jayi su wayannan sabai ghamidiyya mace ce haka ma dinsu sabai ne zina ta yi sama mata kun babu wanda ya kama ta ka san shaidan babu wanda ya kama ta da laifin zina ita ta ce ya rasulullahi na yi zina ka tsarkake ni na yi zina ka tsarkake ni annabi ya kawo da kai kamar bai ji ba ta kuma ta rasu lai lazina ka tsarkake ne annabi ce an ya bala ko dai a miki haɗe ne aka aka da abubuwa dai ita ne wata kace ne ta ce sun da ni ma mun zaka bana kamar kamar kamar da mali shi ma mali namiji ne shi ma mali da kama shi zina amma ya zina kuma ya kawo kanshi rasulullah ka tsakake rasulullah ka tsakake rasulullah shi ma ne su uku sai da su uku ita wannan bayar Allah tana da da ina ga da ciki ne da cikin zanne annabi ce ku je kula da ta tsari tana tana shi abin ba sai ba kuma ba ni kama da ne ta ayo kuma ta dawo annabi ya ce a koma haɗin ya wurare za mu ci abinci wata sake dawa da ɗan yadda abin abinci a nishi ta ce har ya ci abinci zai ɗan wani ranar kaci mata imani haka shi mai shi ma haka duk abin da albashi na hamsin ci a kuna su da kuna fuka ke wallahi kuna na yi wanda yan wawa da awa da kuma shi shi ma shi ka da gudu sai mu suka yi da ne ta sau me za ku mishi gudu kuma shi makiya wani dama ya dawo in ya dawo ce bi ba da take ba ba da kama shi ana yaba shi to kuma da wannan akan iso shi ka san da cewa kenan mutum din imani shi ne yana yaba hanya ka san dai mutumin da cewa ya zo ya ba da kanshi a mai haddi kisa kun ba wanda kama shi ka san imani ne ba san ga ba imani shi ba ya ga maka imani shi ba النبي يا أخي النبي مسلم فلا عمر يا رسول الله ذاك ما فلا كذا يش عمر كهرة يوانا أقول لي أنتم كنت تقول أن ذا روا من ذلك كيو مدينة كذا ذاك إيش هو يقول تقول من ذي تبار تبار كذا أحد منا هم أتريتش مثلنا إيه دين من إيش أبن لا يجمع ذا عمر شيء يعني جايش كأشي شيء كنا وانا ما شاء الله لا شيء كنا تكمل بيان بيان أكيد أيوة تقول الله سبحانه وتعالى يجمع ذا zai shi makashi rane su a tura su su je su ji haka ne shi da hatar Allah shi ne da shi shi dai laihi halin mutum da tabiya na mutum laihi babban abu a cin gaba da yawa kuma Allah gafarta mana shi dai Allah gafiru zambi ne mai gabata zunubai ne wa qabilu tawb mai amsa tuba ne kuma a lokacin gudanar shadidi da qab ko mai tsannin uba ne zittawul Allah ma abucin fadala ne mai baji la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya sai Allah ilahi masir makoma gaba daya za ta tara koma ga Allah ci gaba ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا Allah subhanahu wata'ala ke cewa ba mai jayayya cikin ayoyin Allah ‘yan wa ayoyin Allah akwai ayoyin kauniya akwai ayoyin shari'a ma'ana ayoyin kauniya Allah malitin sama da kasa da rana da wata da dai gamu kukan wannan duk wata aya ta tafi da kudura ta Allah girman Allah kuma ga ayoyin da ake karantawa na cikin alkurani dinde wata aya ta Allah ba mai karyata ta ba mai jayayya kanta illa ladina kafaru sai wasu ka kafirce ma Allah dan haka ko inna mutane fala yaghurru ka taqallubu fil bilad kada kai da kawowar ci gaban turawa ci gaban kawurai kai rude ka suna nan la yaghurrunka taqallubu alladina kafaru fil bilad متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد Allah ce kadda kai da kawowa da ci gaba na kawurai kadda ya ɗauki hankalinka ɗin mata'u ƙalil jin da ɗi ɗankanan ita suna ma'awar jihannan ma'awar jihannan jihannama ce makoma kuma ya ce wa bi isa da mihar tur da wani mugu shi huda aka yi ana shi muda an yi an kare yawo a dawo a banta shi wanda ya maka shi muda in ya kare yawo duniya ina shi kuma gidan wuta wannan jan hankali ne game da mutum kada ka huri ya rufe ka kai da kiyar kalma kun Allah ka ce wala takum dun ayyaka ila ma mata annabi azwajin minhu zaharat alhayatid dunya lidnafsu afi Allah ce kada wala takum dun ayyaka ila ma mata annabi azwajin kada idan ka ya rinka jiwa abinda muka baka hore na shi da ni a zuwa jami'in iri-iri wajen ɓangaren rayuwa ɓangaren ci ɓangaren sha ɓangaren ƙere-ƙere kai rufe ka zahar ta hayatu duniya ƙawa ce ta duniya kuma Allah shi ya musu haka don ya jarrabe su linafsinan bi don fitile su ma'ana a musu jarrabawa an ba su jin daɗi ɓangaren rayuwa ɓangaren ci ɓangaren kuma Allah musu Allah musu haka ne don ya jarrabe su kenan kai ya birge ka ka tawari tsoron bi ka kai khairu wa abqa abinda Allah ya shirya maka mai imani na lahira shine wani alkhairi akan duniya kuma shine wa abqa shine ki dawam har abada idan lahira take dawama ba duniya nan ina ga kaman usulmin nake cewa wannan mas'ala akwai jan hankali ga mutanen wannan al'umma ta wannan zamani wanda da yawa suka rubu da cigaban turawa su bar addininsu su bar mabadi jin addininsu dalilin irin da na bature wajen arziki wajen kere-kere wajen makamai wani abin sai da ke hankalinsu sai su bar abin da shi ke asalin tushen a kan cikin ajininsu sai ku ba can makai ba kai ba bature makai makai makai ba musulun ba haka suke mutu haka suke mijar a zaman jemagi haka suke biyu don haka yan kuma wannan abin na duniya kere-kere ka makamin nukiliya makamin makamin waye wannan kawace ta duniya yin su ma'ajin ne ma'aimarki duniya ne sai abin da kawai shi ne duka duniya ce ake wa nan akwai jan hankali mutum ya gode ma Allah ya girmama abin da yake tare shi ne imani ba karama abu ne ba imani ba kan bai baiwa kamar shi duk a kai a kawo duniya ta kare an koma ka Allah in ya kamar na ka zabe shi anan zabe shi a koma ka Allah babu wata kasa da wani zai mutu ya tada makamai shi ko da kudin su sai da zaka bada kowaye in a amurka da a rashin ne da ne duk wanda ya mutu zai kuma ga Allah shi kadai ba mai zuwa wajen Allah ya raka ta tare da makaman nukiliya ko da ban da mabama bama su ko da kudin su da ban gaban diyar da na zaru haka za a bar wa Allah yanzu ya bar haka za ka bar mushi Allah shi shine mai gadar sama da kasa da haka idan wannan kawai duniya ka turbe ka ya ce fala kuruta kallon filibila kai kai da kawo wa juni mana ci gaban duniya da suke a garuwa kai ya rufe ka mana ka rike abin da ya kasa ka zaba ta kabalahun kawon nuhin wani azabin ba'adi kuma wannan kareta ka da suke yi ba na bada maro ba kayan su wani al'umma taka kayan su a yi al'ummomi wanda karyatar da manzannin yadda aka yi ta kai a zuru ga mutanen nuhu يمرقوا والأحزاب من بعدهم الله يجمل تابعه bace ba na baka da ungiyoyi daban-daban al'ummomi daban-daban sun yi wani ta'addancin sun kare ta ba annabi da ba annabawa da yawa kuma Allah ce wa hamatu kullu ummati bi rasulih ko ta al'umma sai da suka yi wani da manzon su kowace ita domin ta kashe wani ya tsira wani a kashe yadda gida wannan na wani wani cikin mene ne na shi ta siliya ana matsala ta siliya ne ana kwanta mai da hankali da sabai ta sitar hankalinsu abin da ake musu an wa yan hulku habar ya zo ya su kuma zala wacin ka ba nabi ya zabi ya ci no ka ya ce ya rasu da gaskiya ce abin ya zai gaskiya ka rage Allah Allah ka rage Allah su abin Allah ban gama da su ka rage Allah abin ya rage su da manzo Allah ya ce Allah kuna gaugawa ne yace ai al'ummomin da a musu jarrabawa yace za a kamo mutum da ran shi da imani a dora si abin yankan ka ta ku akan shi a ce kai kai rida kamar addinin Allah ko a yanka ka annabi yace za a rawa mutum gida biyu ɗaya na ɗaya na iya na kan imanin shi kuma a gaba yan uwan shi ba wanda zai fita saboda a wannan uwan shi ya ce kuna gaggawa ne wannan addinin su tabbata ya tabbata wasu a lokacin da abin zambayewa da shi a maka ake ai sallah ma da kira ba wannan kai a kashe wannan suna kan ɗage na mace wannan addinin su tabbata tabbas kuna gaggawa ne amma jarabawa an wa al'ummi abin da suke hina ku da haka wani halin mutane yana jira manzan Allah ya yi aiki haka da shi haka musulmi kasa da abin da aka musu an wa al'ummomi kare su kuma yadda aka yi maka shi manzan Allah ba na wani mana da bai bar maka shi ma haka ne an yi shawara a kashe shi a kore shi a ƙarfi shi shawara da ƙirƙi ana za ka shi za ka shawara suka ce idan muka ɗari mai shi biyawa mabiyan su su tashi lokacin zai jira ku muka ɗari mai shi biyawa mabiyan su ɗari su su tashi wannan ba shawara ba ce kuma a kore shi can a yanzu bi shi kuma su ƙarfi kuma su dawo inda dai abin yau gana muka kore shi ka kore shi yanzu zai kashewa za a yi amma kashewar ya kai dabara yadda kan da iyalan manzon Allah ɗan gidan wurin fashi dan mutum da ya kai taba su a can a yi bala'i ko sarama suka ce abin da za a yi duk kabilu na ƙorishawa ko na gida ya kawo ƙautun mulki ya tsayi a je inda yake dare guda kowa sa ta gobe a nan zama guda shi kenan wannan shawara ce aka ɗauka ƙarshen shawara ita suka ɗauka so su ba manzan Allah bugu guda kuma kowane gida ka musamman shi to da za su wada karken dole ba nufa shi su yarda a ba su jiya haka aka shirya kuma za a yi abun tabbas cikin dare Allah ya kuma malaka Jibril ba manzan Allah labari da rana ga abin da aka shiga maza maza lokaci ya yanzu yau kurin kabar garin maka asha ta ce ina gida da rana daga manzana ya shigo da dare kasa rana ba lokacin yawo bane ba ka ji ranar ana bata rana na ga yasu wajen baban ce na sa kona abu na sa da mata na sa kona abu na manzana ya ce cin abubakar lokaci ya yi na mu hijira ta ce ya rasu mai haddari ta haddaka abubakar sun zo shi kuka hukamar na da shi hijira na da rashin dama a shi a shirya raƙuma guda biyu na barin garin maka abin da ya kada kin ga cire kenan shi ma haka aka shirya kuma an zo cikin daren shi kuma tuni ya bar gari sai ni ya kai shi cikin wannan abin da aka ake maka an wa al'ummomi kafin kai tun daga mutanen nuhu da yan bayansu muhammad kullum umarin da rasulun kowace al'umma sai ta yi kashe manzansu ليأخذوه أن ما كما ده أكشف وجادل بالباطل يدهد بالحق التي في جهية دقسية أنا سنة كاو قرية نيمان كاو شبهة فتكي أدين الله يمدي يكي سنة لما تقولشي حق تكي سنة تقولون ثم تيهاك شبهة يأخذ تولي سنة ده بدأ أنت بدأ هكذا وأنا مقالة سنة وإذ بدأ ما هكذا وأكواتنا أنا مقالة سنة كان أقول بدأ هكذا sai ku zan haka ga da mana ana sha mutum Allah ya ce annabi ya ce wa man da jayayya da malam wani malam wani shi wani bin dai ga manzo Allah yi shi kuma kabe ka ba ana so a tabbatar da abin da manzo Allah ya wadata a sunni ma suke abin da malaman suka shi ne shi ma addini ne ya yi dole a yi ma ka kuma mar hanya mai ga da kuma ya ga ma ana ta aya ya kautari eh malam wani malam wani da ka wani haka suka gada suka gada wanda Allah ce wajadu rubi da batil suna rigima da ƙarya yudhidu bil haqq dan wasu gushe gaskiya Allah haka yawan al'ummomi Allah ce manzon shi fa akhastuhu wannan al'ummomi sun tsira Allah ce na kama su da azaba fa kaifa kana azab ya yaquba ta ga adawa ga samudawa ga adawa ga mutanen ya kai kuma na labarin da Allah kina kashe ne dan baya التي وكذلك حقت وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا عند كذا حكى الله حكى كلمة الله تعذابا تتبتا وإن دسك كافر تيما الله حكى الله يدسو kuma Allah ya tabbatar da azaba gare su kuma da cewa su annahum ashabun nar su ne yan wuta Allah ya zo a nan duniya azaba su mutabace a nan duniya sun samu azaba ta Allah bayan jayayya da gaskiya Allah halakar da su kuma azaba wuta tana da su alladhina yahmiluna al'arsh nan kuma Allah ya labarin wannan gado na shi al'arsh suna al'arsh an ce shine azabul makhluqat al'arshi shi ne mafi girma halittar Allah a daidai shi ne mafi girma halittar Allah ta ke ji labarin kaza kaza kaza duk girma abu al'arshi shi ne mafi girma halittar Allah kuma stawa a al'arshi annan sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin misalin al'arshi wanda hankalin da bai da tsoron kayan da imanin ba iya ba da labarin abun na cewa sammai bakwai da ƙasai bakwai idan aka ɗauko su aka ɗora a kan kursiyun Allah dukansu nan sammai bakwai ƙasai bakwai za su bace a kan kursiyun Allah yadda kasan ka ɗora zobe a cikin sahara don wa kai yanzu ƙulluwarka ba ta iya masu ranta wata halitta da take saransu ba na wannan cikin faskin namun wannan isfaskin namu kurin hadisin suke ciki sun wuce kwallo Allah ya dukkan imani kwallo ne da kwalluwa duk wani shifin na girma wallahi ya wuce duk wani wata abu ya zuba shifin kaza wani abu bai babu iya bani bai gashi mutum shi anan wannan kurin sun su bada kurin wannan saman duniya kurin ba ce wancan ba na magana turmamu na magana rana kaza kaza eh kurin kai da kana duk ana magana rana mu wannan duniya ta mu halitta ce karama kan rana muna cikin unguwar rana kuma ta 'yan gida rana ne muna muna kewar rana 'yan gida ne a wajen rana ba kai koyi ba ban ba ba maganan ba ma maganan don waje wannan rana gaba duk girman rana duk zahinta duk zahinta aka ce turmamuwa daya mafi karanta ta fi dubin rana mafi karanta turmamuwa mafi karanta ta rana karamar turmamuwa ce karamar ci karamar turma ba ta cikin lissayin turma mu ana turmanta karama ce ya zama bude da kuma suke zama wahala karama ce yan uwa wallahi mutum ya karanci halittun allah ka karanci ilimin ispas kun ka san girman allah kurin ilimin sanar su bani kurin ya shi kurin kun ka sadaka kurin wani yan wani maganar wani turma wani karama mai karanta mai karanta ta yi dubu kira na ba kuma turmamori ba muna ba kuma sun zuba suna muna ne miliyar takwas ne kuma tara mutane mutane duka miliyar tara duka duniya to turmamu ba mu ganin miliyar da santan da miliyar miliyar ka ne ruwa wanda za ka yi kasantar da miliyar wai ba duka sama gaba ba sama gaba ba a na galibisin da muke ciki ta wakar da galibisin ta wanguwa unguwa ce wannan unguwa guda ce unguwa guda ce ya bana santan da miliyar na turmamu santar da miliya anguwa daya don wannan wani abu da ɗaya da ilimin shi ya hango ba ba abu da muna mun imani wannan abu da ɗaya da ilimin shi ya hango ga daga kaza ga daga kaza ga daga guda ne ake fara ta unguwa ta rana ake magana turmamu santar da miliyar ɗaruwan miliyarka ba mutane ba a magana kudu da kudu da tara amma yin hikima yin hikima ta da ke ɗaya cikin ɗaya mu kaza mu kaza kudu da hikima ta banza wallahi mutum ya wani abu wallahi shi ne wannan lokacin da wannan ta tsaye wannan wanda ya musulunta suka tsaye suka salamu a ingila shugaba na musulmi ya cikin shugaban ƙungiyar musulmi a ingila lokacin da ya kayi musulunta ya abin da ya gano na magana ya ce ya lura bincike da yake masu zuwa sama wani kumbu masu zuwa yawon sama turawa ce duk ya lura da yake musu ce duk wanda ya dawo duk da musulunta ba amma za ka sun koma allah ko a coci ne kurin kun sun koma allah sun sun ga alƙin allah kuna su kuma kaskantar da kasu koma kaskantar kuna ba zai da Allah kuma su koma sadaka ga Allah kuma da ba su musulun da ba amma suna shi kurkin girma Allah sanu mahalicin mai girma ne sun san abin ya wuce hankali ya wuce da sayan wani wannan ana magana wa saman duniya ko da muke magana sanar kuwa shi ma har yanzu ba da magana an ce a cikin dubu ilimin sanar subhana ta alim hal bi hal bi a ilimin sanar subhana kullum ba sadaka ba duk ilimin da aka ke ta tsawo da shi an ce bai kiɗi kiɗi a cikin dubu wallahi yanzu har da muna lalime ne har da lalime ne ke abin da aka samu a amfani sauran kuma dai a bar Allah amma wala ba mai sanin Allah sai wanda ya karanta da kan Allah wani abin da dole bayani ne ga jari sani wallahi sai wanda ya ga abu sai wanda ya karanta abu zai san da girman Allah ka san ba wani magana hazar ba magana hazar wai ka tare ne haba ba ma ku ci ba da zai da wallahi wallahi wata ba amurka musulmi ke suka cewa take cewa wallahi tace duk wanda ya karanta sarrafa subhana asfar tace take ɗayan biyu ne gurin ko ya sadaka ko Allah babban malici ko ya hauka ce gurin take kun biyu ne gurin take ɗayan biyu ne gurin ko ka hauka ce ko ka sadaka ko ko Allah malici gaba da gurin abin da ya wuce haka gurin haliya abin an gina kan ilimi dole ka sadaka gurin to muna magana Allah subhanahu wataala magana al'arshi to wannan yawa muna magana yanzu ka gane wai abu ne da kuka imani to manzo Allah sai ya ce duka sama bakwai kuma duka da bayani yake muna sama duniya ba kamar da ta za sama duniya ne baka tawakkali wa dauku ba hadin da duka da gaba da bayani ne na saman duniya ba sama tabi ba a saman duniya kin kuma da san gaba daya abu ne wata kullu mun illa imani to ya aka ce sama bakwai da ƙasa bakwai duk abin da ya cikin su inda za a dauko a dora su a saman kursiyin Allah ya ce yadda ka san ka ɗora zobe a cikin sahara zai ɓace haka haka su kuma ya ce shi kuma kursiyin inda za ka ɗago kursiyu ka ɗora a saman al'arshi shi ma zai ɓace kamar ka je wa zobe a saman sahara ma dole a girma Allah su mana wa eh Allah kurin Allah ji kurin dole a girma shi ya ce alladina ya hamiluna al'arshi wa man haulahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به واستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما nan kuma na ga masu yace madaukan al'arshi mala'iku da wanda suke kewayen al'arshi an ga muku mala'iku takwas Allah ta rubuta kan al'arshi ko jiya mun muku bayani annabi ya bada labarin mala'ika daya cikin madaukan al'arshi daga fata kunnin shi zuwa kafada shi ta yi shi kai 700 musamman da girman wannan kullum dan kunne ne za ka faɗa aka yi maka ta yi shiga ɗari bakwai kuma kuma su takwas ne Allah kaɗa sun girma to wannan su kansu wannan mala'iku da mala'iku da suke gaɓakin al'arashi dukansu yusabbihu na bihamdu rabbihim suna tasbihi suna suna suna girman ubangiji suna tsakace ubangiji san tsarkaka tsarkake Allah da duk abin da bai dace gare shi ba kuma suna gode godiya ga Allah subhanahu wataala wa yastaghfirun lil ladina amanu kuma malaiku suna neman gafara ga bayi masu imani eh gafara suke nan masu imani suna roƙa sun san abu hadin suke ciki sun san matsalar da raunin mu kuma sai wasu san wasu Allah ha ba su suka sani sun san wasu Allah suna neman mana suna neman gafara ga masu imani suna gira suna addu'a rabbana wasi'ata kulli shay'in rahmatan wal ya Allah iliminka da rahmaka sun gama komi da komi Allah kana da wadon rahama iliminka ya gama komi Allah faghfir lil ladina tabu wa tabu sabila wannan da adam da kuce gare mu masu imani ana sa Allah suna ya Allah ka gafarta ma bayinka da suka tuba suka mahallaka shi wa suka mahallaka Allah kaga ana addu'ar malaiku tana shahar wanda ya mahallaka Allah banda wanda ya rasu mm suna addu'a ga wanda ya mahallaka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuntu dogo yayi kuntu a gehe kanana yace inna hadi sabili ya ce wannan ita ce haza ta tafi da mustaqim fattabi'u ku wannan ko wannan doguwa sak ita ce hanya Allah mai tsaka mita wala ta tabi su da kada kana hannu za ka yi ne kai kwana sun ta gida ka je mu ka ta gida kai gusu idan ka ta kanu ko Allah ba kuma ka je ba mutum zai shi masaka sai daga nan ya mai kai tsaye ne tutuwa kai an je ta ke ta sai kai gusu ko an ji yayyaye kai arewa ka taitawa amma ba ka je yamma eh haka ne da ka daɗe baka zuwa cikin da zaka yi ba hannun Allah ma haka ce manzo Allah ce ga hannun Allah totar an kabi a gidan aljanna kuma wannan hanya ta Allah ita ce Qur'ani da sunna shi ya bayani misan tsira kullum da kuma da yabi Qur'ani sunna da annabi da Allah ya ce Allah ka gafarta suna addu'a Allah ka gafarta mu bayinka wanda suka tuba suka ba hanyarka واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الا تكال مس عذاب الجحيم امين امين هذا كلمه امين kuna ga addu'a ta musamman ta malaiku zuwa gare mu ربنا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
ɗan waje wannan addu'o'i ne ake damana wanda mala'iku ke wa masu imani ba ka mu sunan kowa aiki da kura imani kura Allah sama da musu daga cikin addu'arsu suna ta rabbana wa adkhilhum jannati adam Allah allati wa atam Allah ka sanya wa'annan bayi naka masu imani ka sa su aljannar zama allati wa atahu wa man salaha min aba'in wa azwaji wa zuriyati Allah ka sa su wannan gidan aljanna wanda kai musu alƙawari da su da uwayensu da matansu da iyansu wannan yan uwa alƙawarin Allah ne wanda zai amana wata ba ta zo ta imanin alaƙa da zuriyatin ko Allah ya ce alƙawarin Allah ne in dai kai imani iyalan ka suka yi imani alƙawarin Allah ne gama ku a gidan aljanna gaba ɗaya kuma darajar da ɗaya ke da ita uba yake da babbar daraja za ka yi ɗiyan a gama su a kai mata a gama su a ɗa yake da daraja ta ƙono ruwa a cikin famikin ɗan ka ne ya daraja ta dalilin da kai ka matsayin ta kai uba matsayin shi Allah iya jima mashi ƙono daraja to domin ba na ɗauncin daɗi kana nan babanka a can kana nan matanka a can abashin daɗi Allah don ciyar da ɗan ajina daɗi ya ƙara musu nima shi sai a gama su da iyalan ƙaune guda da iyan da mata da uwayen gaba ɗaya za a kai su kategori guda to shi mana fuske wannan addu'a Allah ka sanya su aljannar zama wadda ka musu alƙawari da duk wanda ya yi imani daga cikin uwayensu da matansu da iyansu kaga ke da sharaɗin da ya imani dole sai da imani in ba imani wannan abu ya amfani imani ne ki kadai ke amfanar haɗuwarka da iyalanka a lahira idan ba imani kowa iyayen da ke ya ce suka ce innaka antal azizul hakim Allah kai ne magwayi mai hikima in wannan addu'a ta madafu gare mu haka cikin ruwa ta musulun annabi sallallahu alaihi ke cewa idza da'a al-muslim la khayb zahra al-ghayb al-malik laka mislu amin wa laka wa laka mislu cewa idan mutum a nan ruwaya maza da kibar labarin cewa idan kawa ɗan uwanka musulmi addu'a bayyana tsakani ga Allah ka san wannan uwanka ya ci mata matsala ya da wata bukata ka ce wani Allah ka biya wani bukata shi Allah ka warware mishi Allah ka wani kaza a matar da zai da ba fantara ba aka yi malamin abin ya samu zan ba ku jika kaza ko da ku za a raba an samu kaga na ba kin da mu iya labari dan ba dan ba ki gama kai da shi iyayi ne an samu a bashi a addu'a ta tsakani ga Allah ba ko biye kurin ɗan uwantaka ta musulunci kuma yan uwa ka ce wa ni kamar addu'a maka addu'a ni ma kai da nawa ba na bada ni ma kai na nawa na kyautata maka da wace addu'a ce bi su jaba addu'a da kama wani bai sani ba addu'a ce musulmi mazana ce lokacin da kake addu'a Allah ma wani kaza Allah ba wani kaza magana ce akwai mala'ika a saman kariya ce amin Allah amsa addu'a ka wala ka mislu kai ma Allah ba ka ilmi ka haƙƙi ne da ma addu'a kai da rawa kuma samu lada kai hana maka amma dan Allah eh dan Allah ba ta kudi ba ba ta kwantara ba yace kenan suna cewa Allah suna cewa qim sayyatu ma hakan da ta ku sai daga cikin addu'a da suke malaku suke masu imani wa qim sayyat Allah ka kare su ga miyagun ayyuka wa man taka sayyat duk wanda Allah ka kare kuka ba kama shi ba da miyagun laifi da yi yau mai a wannan rana ta kiyama fa kadar shi to Allah ka jira shi ke suna neman Allah ya gafarta mana kurakuran mu gaba ɗaya da mu ya sa mu aljanna ya gafarta mana kurakuran mu da mu san a ran nan wanda wanda aka kama da mugun laifi ya tabi wa zalika huwa al-fawz al-azim Allah ta wannan samu wannan matsayi Allah ta ka laye masu imani ka samu addu'a ta mala'iku kuma a sa addu'a da ku amsa sace to samun wannan shi ne samun rabo mai girma Allah ba mu shi Allah kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته